بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا mai yawa ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi asma'i a yau muna yammaci na alhamis 22 ga watan rabi'in al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 443 wanda ya dace da 28 a watan goma shekara ta 2021 miladiya wanda a yau majalisi ne na kitabu tauhid na babban malamin nan muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala tare da bibiyan sharhin babban malamin nan muhammad nasir abdurrahman ibn nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata muna cikin babu tafsiri tauhid wa shahadati Allah ilaha illallah mun kawo inda malam ke cewa wa sharhu hadhihi at-tarjuma wa ma ba'daha min al-abwab fihi akbaru al-masaili wa ahammiha ina ga kun gan shi ko ماذا يتشي وشرح هذه الترجمة شرحي دبياني قمد أن ترجمة باب تفسير التوحيد وما بعدها من الأبواب da abin da ke gabaninta na babuka da za su zo fihi akbarul masaili wa ahammiha ko shakka babu a ciki akwai manya-manyan matsaloli da kuma mafi mahimmancin matsaloli مالك وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وتفسير الشهادة وبينهما بأمور واضحة أتكي أكوي تفسير توحيدي يكما تفسير شهادة سنقوم مالا يا بينا سسوبين نغباء دا الأمر ونديكي أفيلي سكي kamar yadda muka gai wancan satin da ya gabata at-tauhid shine dai shahadatu Allah ilaha illallah sannan shahadatu Allah ilaha illallah kuma ita ce at-tauhid ina fatan mun gane mala ce minha ayatul isra na daga ciki akwai aya ta cikin suratul isra بين فيها الرد على المشركين وعندما لن يبين ردي أكم مشركي الذين يدعون الصالحين وعند سكي بوت الصالحان بايو وسكي كرنسو كما باين الله ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر أتكي ونن آية akwai bayanin da ke nuna cewa lalle wannan yana daga cikin shirka babba bautar salihin bawa ko kiransa kuma bayan Allah wa minha ayatu bara'a na daga ciki akwai ayatu bara'a aya da take cikin suratu bara'a bayyana fiha anna ahlal kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wanda yayi bayani ciki cewa lalle ahlul kitab yahudu da nasara sun rike ahbarahum ahbar sune malaman su kenan masanan su wanda suke karatu wa ruhbanahum ar-ruhban sune masu bauta daga cikin su ahlul kitab sun rike malaman su da masu yawan bauta a cikin su a matsayin arbaban min dunillah kishiyoyi kuma bayan Allah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa su ahlul kitab ba a fore su ba sai dai su bauta ma Allah shi kadai ma anna tafsiraha ma anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah la du'aihim la du'a'uhum iyyahum tare da cewa tafsirin aya tare da cewa tafsirin ayat da babu wani ishkali a cikin shi shine yin da'a ga malamai da masu bauta cikin saban Allah ba wai bauta musu ba ko kiran su koma bayan Allah ina fata mun gane saboda ko na sahabi da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji wagga aya sai ce fa mu ba ma bautan su النبي اللي كرنت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سيتش آمو فبما بوتا مس أما كما آية تنسو تتشي سنة بوتا مس سكما الحال باسا بوتا سو عند سنة متنا ياشي جميل سيما زعل صلى الله عليه وسلم دشي shin ba sa halatta muku haram ku yarda sai ce e suna yin haka kuma ba sa haramta muku halal ku yarda da hakan sai ce e kam suna yin haka sai na ce to wannan ita ce bautansu wannan ita ce bauta musu su halatta maka abinda Allah ya haramta ka bi ko akasin haka kuma ka yarda ina fata mun gani kenan kaga nan shirku ta'a za ta shigo shirka ta da'a kama mutum da'a cikin sabon Allah ina fata mun gani wannan ko kowa ne ne jagora ne na ƙasa ko wani mai fada a shi ne bai halatta bai haramta muku abinda Allah ya halatta ku bi shi bayan ku riga kun san haka idan ku kuka bi shi sai kasance kamar kun hada cikin shirku ta'a Allah ke shi mai kare ومنها ندقتكن قول الخليل عليه السلام ندقتك فدا خليل عليه السلام شين النبي إبراهيم وعند النبي إبراهيم عليه السلام لشيد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوبيوني كوي ألا يكزابي سكويا يسن ياسو دقتكن خليلا سعر واتخذ الله إبراهيم خليلا ألا يارك النبي إبراهيم متأمي خليل سم الخلة متاكيني نصو ديكي سمن كون متاكينا كونا هنا فتمن غاني سو da su ma matakai ne to alhulla shine mafi girman su Allah ya iya son mu gaba ɗaya ko Allah ya so mummunai gaba ɗaya yana son su amma san da yake musu bai kai irin san da yake ma annabi Muhammad da annabi Ibrahim shine wattakhara Allahu Ibrahima khalila bayan shi sewa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila Allah ya zaɓe ni ko kuma Allah ya riƙe ni a matsayin Khalil badadinsa irin yadda ya girki annabi Ibrahim a matsayin Khalilinsa. Annabi ce da zan riƙe wani daga cikin al'ummata a matsayin Khalili lattakhaftu Aba Bakaran Khalila. Da na zaɓi Abubakar a matsayin Khalilina. Ina fata mun gane. Kenan kaga alhulla wadda ta tabbata a cikin nassi karara mutum biyu ne ke da dawa dawa annabi ibrahim dawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in ku haka ne ya zami da wakar da in ya siyayi a cikin me yake ce masa alkonakiriya ne in ban manta ba ya ce kada khassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila bila me yake ce mishi قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا ya ce Allah ya keɓance ni da ilimi na musamman sannan kuma Allah ya bani tasrifi kun san mene tasrifi gudanar da al'amura duk abin da duniya da lahira suke ta a kai a cikin awowin da suke wucewa sunan shi mi tasrifi a iya iska a iya ruwa a arzuta wanga a kashe wanga a raya wanga shine mi tasriful umur sai ce Allah ya bani ilimi na musamman kuma sannan ya bani tasrifi zan iya sarrafa al'amura dan haka yace in qultu kun yakun bila tasrifi idan nace abu kasance zai kasance ba tare da bata lokaci ba wanda kun fa yakunu al'amarin wane ne Allah shi yasa yace innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun ku ida fayakun ku sani al'amarinsa kadai shi Allah madaukakin sarki idan ya nufaci yin abu ya ce da shi mi kasance sai ya kasance shi ma ya ce yana iya yin haka in qultu kun yakun bila tasrifi sai ce lakin da nittakhadtuhu wakila sai dai kawai na rike Allah ne a matsayin wakilina ya ci gaba da wannan ayyukan a matsayin wakilina ne ta'adduban yace saboda ladabi fakhtarani khalila shi kuma Allah sai zabe ni a matsayin khalilinsa an samu khalili na nawa kenan na uku wanda khalili nawa kuka sani biyu wannan kuma shine ke yaban kansa shi ke fada ma kansa haka wanda al'amarin tasrifi babu wanda ke musharaka da Allah cikin sarrafa al'amura shi kada ke tasrifin umur shi ke dabbara su kai ko kafaran farko sun yarda Allah shi kada ke tasrifi dan an tambaye su man yudabbiru al-amra me suke cewa eh fasa tasci Allah ne ke jiju al-amr shi kada bai da bukin tare cikin tasrifi kuma shi kada ke cin abu kun yakun ina fatan mun gani Allah ke shi mai karmi wa raba mu da mummuna aqida saboda wannan kwaci sufofin Allah ne da kuma sufanta kansu da sufofin da babu mai tarayya da Allah da wannan sufofin sun shi kadai ina fata mun gane dan babu wanda zai amfani da kun fai kun in za ka yi amfani da kun fai kun za ka yi komi mana me za ka gare ka akwai babu eh suna neman kare shi ba gaskiya bane ba da a ce wani an ba shi kun faye kuno ya kamata a ba ita in an ba da manzan Allah shugaban halitta gaba daya kuma da a ce yana da ita da da za a zuwa yakin uhud da ghazwatul ahzab kafare sun taru sai sun taru sai ya ce musu da mi ku mutu akwai wanda zai rayu babu da ya yi hijira in ma ya sai dai ce kun madina kama ko ta wannan duk ƙarerayi ne da wasanni da hankalin mutane da kuma jan hankalinsu zuwa ga ƙaddasa wasu mutane da ba su matsayin Allah da har hakan zai sa mutane su dinga bautansu kuma bayan Allah wannan shi ne asbab manya-manya da suka sa mutane suna ba su matsayin Allah saboda su da kansu sun sufata kansu da wasu sufofin da babu mai mallaka wani sufofin sai wa sai Allah shi kaɗai Allah ke shi mukare don haka kenan alkhalil nan annabi ibrahim ake nihi ya ce ƙaunul khalil alaihi salam faɗa khalil annabi ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi lil kuffara akan kafirai ya ce wa izqala ibrahim ya kai annabi muhammad tinama al'ummaka yayin da annabi ibrahim ya ce li abihi da ma'aifinsa wa qaumihi da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun ni kam na barranta barrantacce ne dangane da abin da kuke bauta kuma bayan Allah na barranta da shi ba shi ba ni ba ni ba shi ba zan taba yarda da bautar wani wanda ba Allah illa allazi fatarani sai fa wanda ya kagi halittata gane ko dan fatara kenan khalaqa wanda ya halicce ni ya kage halitta ta ba tare da ya ga wani misali ba gabanin haka shi kadai zan kabe zan kade ta da bauta fastathna min al min al ma'budin rabbahu annabi ibrahim sai ya togace daga dukkan cikin ababen da ake bauta kuma bayan Allah sai ya togacewa ubangijin shi an gane ko duk ababen bauta ce ba zai bauta musu ba sai wa sai Allah kenan kaga daga cikin ababen bauta yace ba zai bauta kowa ba sai Allah sai toga ce ubangijin shi madaukakin sarki wa zakara subhanahu anna anna hadhihi albaraa wa hadhihi almuwala hiya tafsiru shahadati an la ilaha illa Allah wa zakara subhanahu sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa anna hadhihi albaraa lalle wannan bara'a barrantar da annabi Ibrahim ya da mutanansa da kuma babansa wa hadhihi almuwala da wannan kuma almuwala soyayya hiya tafsiru shahadati an la ilaha illallah ita ce ainihin tafsirin shahadatu an la ilaha illallah ina fatan mun gani kullum ina gaya muku shahadatu an la ilaha illallah tana ɗauke da wasu rukunai guda biyu na farko shahadatu an la ilaha ko ina shaida babu abun bauta ya kore mi duk wani abin da ake bauta rukuni na farko sannan akwai rukuni na biyu tabbatarwa ko la ilaha illallahu kin illallah sai dai Allah shi kada ya cancanci bauta kenan kaga can ya kore nan kuma yayi mi ya tabbatar to ba yadda za a yi shahada ka ta tabbata sai ta kumshi abin nan guda biyu korewa sannan mi tabbatarwa idan ka tabbatar baka kore ba baka musulunta ba ina fata mun gane ka yarda Allah shi kadai ne abun bauta amma kana ga ba laifi a iya bauta ma wani ma duk ba laifi kirista ya kiristancin shi da yahudi ya yahudancin shi muna da hurriya ta addini kowa ya bauta ma abin da yake so to kai ba musulmi bane ba kai ba menene ba ba musulmi bane ba dole ka yarda duk wani abin da aka bauta wanda ba Allah ba ƙarya ce bai cancanci bauta ba ko da an yi mi ko da an bauta masa sannan ka tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki shi yasa kenan kaga babu ƙawancece ne addinai da ake fada babu ya musulunci ya kafirci eh babu ce ƙawancece ne addini mu zo mu haɗu kai kirista ni musulmi ba duka dai addinai ne kuma kowa bautan Allah yake duk gaskiya ne kafirci ne wannan kafirci ne wannan ba yadda za a yi kiristanci da musulunci zammi su zan gaskiya ba yadda za a yi allan da ya turo annabawa da manzanni don a nuna babu abin bauta bisa ga cancanta su shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wani ya zo ya ce isa dan allah ne ya ce maryam allah ce sannan kuma zuwa hadi ya ce babu matsala da addini ne ba gaskiya bane yaushe za a haduwa da yahudawa da suke kudirin cewa uzairu dan Allah ne hmm baiwa in ko kaga musulunci da kafirci sun hade zaka iya hada wuta da ruwa a lokaci guda kuma kowa ya aikin sa ba zai taba yiwa kenan kaga bayar da za a yi musuluncin kai zamna sai ka kore sannan kai mi ka tabbatar shi yasa Allah ya ce faman yakfur bit taghuti sannan wa yu'min billah faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama ina fata mun gani فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون النبي إبراهيم سيسن يونا كلمة تكسن كلمة مي wanzuwa. fi aqibihi a cikin bayansa zuriyarsa kenan wa minha ayatul baqara na daga cikin su ayata al-baqara suratul baqara kenan fil kuffar alladhina qala Allah fihim wanda take bayani game da kafiran da Allah ya ce game da al'amarin su wa ma hum bi kharijina minan nar su kan ba ababan fita bane daga cikin wuta menene sababin haka menene sababin haka e kafirci ne amma ayar kafin nan mi take cewa ku dubo ga littafi na gaban mi take cewa ayar hmm? hmm? ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد عذابكم إذ تبرأ الذين كفروا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم وقال الذين كفروا سامي إنا ما, ما لم يكن توا منس والزراج وما هم بخارجين من النار su kan ba ababen da za a fitar da su bane ba daga cikin wuta Allah ke shi mu kare zakar annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah Allah ya ambaci cewa suna son kishiyoyin da suka samu Allah kuma bayan shi kuma suna son su ka hubbillah irin yadda suke son Allah kenan sun sun daidaita soyayya gumakansu da soyayya Allah madaukakin sarki wannan shine sakamakon kafircinsu da dawwama su a cikin wuta Allah kashe mai kare fadalla ala annahum yuhibbuna Allah sai ayat ta nuni akan cewa suna son me suna son Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son allolinsu irin yadda suke son wa suke son Allah tare da haka su menene ne kafirai ne kafirai ne kafirai ne shi yasa galibin yanzu mutane da suke fada cikin shirka sai su dinga mamaki sallah ta hada mu da ku zakka ta hada mu da ku tare muke haji tare muke azumi amma ku dinga ce mu shirkai ne matsala kun bauta ma wani Allah tare da Allah ba wai ba ku san Allah ba kuna san shi kuna san annabi kuna son addini kuna sallah kuna komi amma kun ɗauki haƙƙin Allah kun bai wani Allah kun daidaita wani Allah da Allah cikin abin da Allah kaɗai ke kebantuwa da shi me zai hana ku zama shirkai babu babu kana sallah kana komi ka zo kana roƙon shehu iman kaza ba kai shirka ba kai shirka a ƙudirin ka shehu yana tasarrufi cikin kauni yana jin ka yana ganin ka kuma zai iya biya ma bukata wannan sifa ta wace ce baka daidaita shehu da Allah ba ka daidaita shi shehun ka baya nan ya mutu kai ko yana nan gabanka dan girmama shi sai ka mishi sujudi ko ruku'i irin yadda ake ma Allah baka bauta mishi ba sallar ka za ta hana ka kafirta za ta hana ka zan mushriki ba ta hana kenan kai musulmcin naka warware shi ne kake shi yasa dole mutane su sanna waqidul islam ababan da ke warware musulunci irin yadda suka san ababan da ke warware alwala kai ya ya hi tsanani ma ka san ababan da ke warware musulunci sama da abin da ke warware alwala eh mana eh mana Allah ya kiyashe mai karimi sai ce kaga ayat tana nuni da cewa hasu suna san Allah bai ba su san Allah bane illar san hada soyayya wani Allah da Allah suka daidaita su hakan yasa suka zammi sai suka zan kafirai shi yasa a nuri Allah ke bayyana halin su gobe kiyama yadda za su cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata bayyananne yayin da muke daidaita ku da ubangiji halittu gaba daya kaga she daidaita Allah da wani Allah shirka ne bata ne Allah yake shi mai karim ما لا ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما هكا سينون تشوى أشي سنة سن الله سومي جرما ولم يدخلهم في الإسلام أما هكا بيساسك شك مسلم تشيبا فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله to yaya lamarin zai kasancewa ga wanda ya so wani Allah sama da yadda yake son Allah ya fi muni ko فكيف بمن يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ولم يحب الله تو يا لمرن زي كسانشي game da wanda baya son kowa sai kishiyan Allah shi kadai baya son Allah wannan shine wanda ke matuƙa wurin mi wurin mu ne wa minha na daga ciki قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله دوان ديتي لا إله إلا الله باب أبن بوتا بساقة چنچنتا سي الله وكفر بما يعبد من دون الله سنن يكافر چيما أبن دأكي بوتاكما باين الله حرم ماله جننس دوكي ستا حرمتا ودمه جننس يا حرمتا وحسابه على الله حساب شناور الله مدوكي سركي kaga wannan hadisin yana fito da ma'anar la ilaha illallah fili karara kaga na farko ce man kala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kaga sai bai shiru ba sai ce wa kafara bima yu'badu min dunillah sannan ya kafarce mu abinda ake bauta mu kuma bayan Allah ashe ba za ka zan musulmi ba ko da ka yarda Allah ne abin bauta sai ka hada da kafirce ma duk wani abin da aka bauta ma kuma bayan Allah to a wannan lokacin ne dukiyarka ta haramta jininka ya haramta hisabin kana wurin Allah madaukakin sarki mu musulmi za mu yi aiki da zahiri abin da muka gani a fili abin da ya boyi tsakankaninka da ubangijinka ne za mu mu'amalance ka mu'amala ta musulmi game da abin da ya bayyana na zahiri da tare da kai amma abin da ya boye a zuciyarka tsakaninka da ubangiji ne mutum zai iya zuwa ya ce la ilaha illallah ya kafirce mu abin da ake bauta kuma bayan Allah amma saboda wata maslaha watakila munafici yayi sau da sukan zo wurin manzon Allah su ce mun shaida cewa mun shaida Allah ko mun shaida kai manzon Allah ne idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakathibun karara za su yi shahada su nuna sun yarda da su za azumi salloli biyar a fita shahadi ai komi tattare da su amma hadafin su su munafikai ne sun bayyana musulunci a hili sun boye kafirci a zuci idan suna tare da manzon Allah da sahabbai muna tare da ku su ji duk zancen da ake tattaunawa idan suka kebance da kafirai su ce ai tare da ku muke iskili muke musu kaza da kaza da kaza da kaza ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ba mu bane bane ba amma sun faɗa da baki saboda abin da suka bude cikin zuciya kafirci to amma idan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji yayi komi za mu yarda da shi da abin da ya bayyana gare mu na cewa musulmi ne sanin abin da ya bude cikin zuciya sai wa sai Allah sai Allah kare in ban manta ba wani sahabi ana yaƙi tsakankaninsu da kafirai ya zo daidai kafiri zai sarar shi sai ce ashadu Allah ilaha illallah gashi gashi zai sarar shi kuma ya sa'ar ne ne kuma ana gwabzawa ne sai ce ashadu Allah ilaha illallah sai lura kai wannan ya faɗi ta ne saboda ya ga kaifin takobi ne sai kashe shi ya zo yi bayyana manzo Allah annabi ce a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah za ka kashe shi bayan ya riga ya faɗi la ilaha illallah da ya ƙara annabi sai maimaita mishi a qataltahu ba'da an sai da ce ina ma da a ce ran nan musulunta sau da ji zafin maganar da annabi ke maimaitawa kina za a aiki da mi zahiri ka ce don tsoro ne faɗa Allah shi ya san abin da ke cikin zuciya annabi ya ce mishi ya ce na haka ya ce annabi na yi haka ne saboda ina ga ya faɗe ta ne saboda jin tsoron mutuwa annabi ya ce ka cire zuciya shi ka buɗe ta kaga haka nan ne kenan kaga duk wanda ya haka a zahiri shi kenan shi yasa ya ce wa hisabuhu ala Allah hisabin shi na wurin Allah madaukakin sarki to amma ku sani dai shahadatu an la ilaha illallah ba ta tabbata sai ka gama ta da al-kufru bima yu'budu min dunillah yawa wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illa Allah ma da yace wannan hadisin yana daga cikin mafi girman hadisin da ke bayyana mana ma'anar la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal-mal yace saboda wannan hadisin bai sa firici da la ilaha illallah ya kasance mai kare dukiya da jini ba bal wala ma'rifatu ma'anaha har ya bal kai koda ka san ma'anarta مع لفظها ترى سن اللفظ انت بل ولا الإقرار بذلك كي كودا ما كتبتر دحكا بل ولا كونه لا يدعو إلا الله إلا الله وحده لا شريك له كي كودا ما يكسنجي باي بوتن قوة باي رقوة قوة سي ألا شكري بدا أبو كنتاريا بل كي باهكا لا يحرم ماله jinin shi ba zai haramta ba wala damu huwa dukiyar shi ba za ta haramta ba wala damu haka jinin shi ba zai haramta ba hatta yudhifa ila zalika al-kufra bima yuqadu min dunillah har sai ya dada akan abin da ya yarda da shi kafirce ma duk wani abu wanda ba Allah ba ina fata mun gane fa in shakka idan yayi shakku to abin nan da ya tafi miki gaskiya dan kowa dai nasa yake fada na yi wa muke da gaskiya ba kiristocin gaba da sani ba to ba musulmi ba babu shakku gaba da musulunci ko miskali zarata musulunci musulunci sak babu shakka game da shi ina fata mun gani saboda Allah ya riga ya bayyana cikin Qur'ani cewa baya karɓa kowane addini sai musulunci inda dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin kana da wurin shakku bayan Allah ya riga ya gai haka magana Allah kake shakkunta ba musulmi bane kai sai ka yanke shakku cikin zuciyarka aw tawaqqafa ko ko yace to inde bazan ce komai ba ba ne da hukunci tsakanin musulunci da kirista mu dai mun rike bakin mu shi ma musulmi bane musulmi shine wanda ya yarda da musulunci musulunci ne kiristanci kafirci baya shakku ko kunkwanto game da haka ina fatan mun gani malai ce fa ya laha min mas'alatin ma a'zamaha ya laha min mas'ala ya girman wannan mas'ala ma a'zamaha mi ya kai girmanta wa ajallaha mi ya kai mi ya kai girmanta wa ya lahu min bayanin ma awdahahu ya lahu min bayanin yi mamakin wannan bayanin ma awdahahu mi ya kai fitowa shihili ai abu ne fili kowa ya gane shi wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi' imamakin wannan hujja me yake yankewa ko ko sa shiru ga wanda ake tattaunawa da shi mas'ala ce take a fili bayani ne a fili wanda baya dauka shakku ko kuma me yake cewa kwankwanto yanzu sai mu je ga sharhi na malam malace ina nihin kenan abdurrahman ibn nasir sa'id ya ce huma bi ma'ana wahidin kenan babu tafsirin tauhid wa shahadati Allah ila Allah babin da yake bayani game da da tafsirin tauhidi da tafsirin shahadati Allah ilaha illallah malace huma bi ma'ana wahid su binnan ma'anar su guda ce شهادة أن لا إله إلا الله إتجي التوحيد التوحيد قمشيني شهادة أن لا إله إلا الله يتي فهو من باب عطف المترادفين يا كاوسني دق باب عطف المترادفين جنجن أبا بما سكما دجونا abu iri ɗaya ne da an kawo su ne an yi adafin ɗaya akan ɗaya min babin adafin abubuwa iri ɗaya ba wai don bambanci ba gare su ما دتي وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها وأن المسألة فا إتتشي ما في جرم مسألة لكم تافكومي مهمنشي كسمى أن لا إله إلا الله هنا فاتا من جاني كما قال المصنف رحمه الله كما يد ما لن يتشي ألا يجب أن محمد بن عبد الوهاب وحقيقة تفسير التوحيد حقيقة أن تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرج الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له abin da ake nihi da tafsirin tauhidi shine cikakken ilimi da yarda da cewa Allah maɗaukakin sarki ya kaɗaita da dukkanin siffofi na kamala da kuma kaɗaita shi da bauta shi kaɗai wannan magana ko wanda zai shakunta eh babu to wannan shine fa aqidan Muhammad ibn Abdul Wahhab da yake cewa Wahabiyya eh mana kaji wani abu sabanin shari'a kaji wani abu sabanin Qur'ani da hadisi da ya kawo babi da ya kawo babi ya ce babu kaza sai ka je kamar yanzu diba babu tafsirin tauhid wa shahadati an la ilaha illa sai ce mi wa qaulillahi ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب كاجر أي شيء تكي دم يفارا ده القرآن مكرا تقولنا سنة يكي شمامي وهابية أني أنفاني ده لفظني دن أكامة الدمتاني بنغسكيا شيني كوي wanda dai nan wajen mu ba a ce mana wahabiya mafi yawa amma duk da dai akwai wanda suke cewa haka na wahabiyawa galiban an cewa mi an izala an yi cewa an izala amma kasashen larabawa da wasu wuraren na daban da babu izala su ana ce musu wahabiya ko nuri a ce salafiya ko nuri a ce ahlul hadith kasashen turawa da suke zargin musulunci na gaske sai ga suna tuhuman musulmin kwarai da cewa su ne masu tsatsauran ra'ayi wanda ba gaskiya ba ne babu tsatsauran ra'ayi cikin biyar ƙur'ani da hadisin manzo Allah babu sai dai mummuna fahimta ina fata mun gane yawwa kaga wannan shine tafsirin tauhidi kai ilimi cikakke ka yarda da cewa Allah ubangiji madaukakin sarki ya kadaitu da dukkanin sifofi na kamala babu na ƙasa cikin sifofin shi ko guda sannan kuma da tsabtace shi da yin ikhlasi da bauta gare shi shi kadai وذلك يرجع إلى أمرين wannan ko zai komawa zuwa ga al'amuran guda biyu hakan zai komawa zuwa ga al'amuran guda biyu nafiyul uluhiyyati kulliha an ghairillah na farko kuri allantaka gaba ɗayanta ga duk wani wanda ba Allah ba bi an yi alama ta yadda mutum zai san cewa wa ya taqidu ya kudirce annahu la yastahiqu al-uluhiyyata babu wani wanda ya cancanci allantaka wala shay'an min al-ubudiyya babu wanda ya cancanci wani abu duk kankancin shi na bauta ahadun kuma wani ne min al-khalqi daga cikin halittu babu la nabiyyun mursalun babu daga cikin annabawa wanda aka aiko wala malakun muqarrabun haka babu daga cikin mala'ika mai kusanci wurin Allah wala ghayruhuma babu daga cikin wasu wanda ba su ba wa annahu laysa li ahadin min al-khalqi fi dhalika hazzun wala nasib wanda yadda lamarin yake kuma babu wani ɗaya daga cikin halittun Allah da yake da wani rabo ko wani kaso na abauta mishi ko allantaka wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya gaskiya ce akwai annabin da ya cancanci bauta babu duk girman shi duk matsayin shi duk kusancin shi a wurin Allah bawon Allah ne bawon Allah ne bawon Allah ne shi yasa annabi yace la taturuni ko la tuturuni kama atrat an-nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka wurin yabona da tada ni irin yadda kiristoci suka wuce yaban dan maryam sai ce inna ma ana abdun kusancewa kadai ni bawa ne in har za ku yabe ni faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah kuma manzan Allah ina fata mun gani kuma Allah ce tabarakan lazi nazzala alfurqana ala abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ma kadhaba al-fuadu ma ra'a kaga annabi bawon Allah ne kuma manzon shi ne bai cancanci ba koda misqala zarratin na uluhiyya ko kuma bauta baya tasarrufi cikin kauni ba zai ce mu abu kun fa yakunu ba wannan haƙin Allah ne ina fatan mun gane yawwa yace wal amru kun ji wannan shine al'amari na biyu da zai tabbata tafsirin tauhidi kaɗai tuwa Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki banda wani shi da uluhiyya kuma ka ƙudurta bayan ilimi cewa babu wanda cancanci allantaka ko wani abu na bauta sai Allah shi kaɗai la annabi daga cikin annabawa la mala'ika daga cikin mala'iku babu wani wanda ba su ba da ya cancanci ya samu wani kaso ko nasibi cikin allantaka ko bauta babu wal amru thani al'amari na biyu isbatul uluhiyyati lillahi ta'ala bayan ka kore ta ga kowa kenan sai ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi abokin tarayya wa tufarriduhu bi ma'ani al-uluhiyyati kulliha sannan ka kadaita shi da ma'ana allantaka gaba daya wa hiya nu'utul kamali kulliha shine sufofi na kamala gaba dayan su wala yakfi hadha al-i'tiqad wannan kudirin shi kadai ba zai isa ba wahdahu shi kadai hatta yuhaqqiqahu al-abdu bi ikhlas ad-din kullihi lillah har sai ba wa ya tabbatar da hakan wurin kebance Allah da addini shi kadai bauta shi kadai فيقوم بالإسلام يسعيد مسلمتي والإيمان دا إيماني والإحسان دا إحساني وب وبحقوق الله كما يسعيد حقوق الله الله مدوكين سركي وحقوق وحقوق خلقه da da haƙoƙin halittunsa qasidan bidhalika wajha Allah yana fuskanta fuska Allah yana neman kusanci Allah madaukakin sarki wa taliban ridwanahu wa thawabahu yana neman yarda Allah kuma yana neman ladan Allah madaukakin sarki wa ya'lamu kuma ya sani anna min tamami tafsiriha yana daga cikin abin da ke cika tafsirin la ilaha illallah wa haqiq wa tahqiqiha da kuma tabbatar da ita albara'ata min ibadati ghairillah barranta bautan wani wanda ba Allah ba ka barranta ba kai bashi innani bara'un mimma tabudu na barranta barranta ce ne dangane da abin da kuke bauta kuma bayan Allah kenan sai ka barranta game da duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah wa an wa anna wa anna ittikhadha wa anna ittikhadha andadan yuhibbunahum ka hubbillahi amma riqa kishiyoyi ga Allah ka so su kamar yadda kake son Allah aw yuti'uhum ka ta'atillahi ko ya musu da'a irin yadda yake da'a ga Allah aw ya'malu lahum kama ya'malu lillah ko yayi aiki don su irin yadda yake yi aiki dan Allah yunafi ma'ana la ilaha illallah ashadd munafa yana kore ma'anan la ilaha illallah mafi tsananin korewa bayan da za a yi hakan ya haɗu da la ilaha illallah وبين المصنف رحمه الله سنة مالا يارق يا بينا أن من أعظم ما ما يبين معنى لا إله إلا الله نادق تكما في جرما أبندك يبين معنى لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدشت إرادة من تعالى صبت أغريشي من قال لا إله إلا الله دوان دي فد لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله سنة كافر تشيما أبند أكي بوتاكما باين الله حرم ماله ودمه دوكي يسد جنسة سن حرمتا وحسابه على الله حساب شناوان الله مدوكا كيساركي فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال بيسن ba firici da ita kawai ya kasance mai kiyaye jinin mutum da dukiyar shi dan kai lafazi da ita kawai bai nuna dukiyarka da jininka za su za su za su za su za su za a kiyaye su bal wala ma'rifatu ma'anaha ma'a lafziha bal haka sanin ma'anarta da sanin lafazinta bai kiyaye maka dukiyarka da jininka bal wala al-iqraru bidhalika kai har ma ka tabbatar da haka kai yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba zai kare ka ba zai kare dukiyarka ba da jininka bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah illa Allah la yad'u illa Allah wahdahu kai har ma ya kasance ba ka kiran kowa ko ba ka bautan Allah sai shi Allah kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya bal ba haka ba zai wadata ba la ya harumu maluhu wa la damuhu jinin shi ba zai halatta ba zai haramta ba duke shi ba za ta haramta ba hatta yudhifa ila zalika al-kufr bima yu'badu min dunillah har sai ya dada akan dukkan abin da ya gabata kafirce mu abin da ake bauta kuma bayan Allah sai ka hada da wannan ina fata an gane dan lafazi da la ilaha illa haka shi kadai ba zai yi sai ka yarda ka kafirce har a zuci da duk wani abin da yake bauta kuma bayan Allah ba shi ba ka ba kai ba shi ba za ka so kowa ba sai wanda suka so Allah ba za ka taimaki kowa ba sai wanda suke son Allah musulmi yan uwanka ba za ka shi kana kauna arna da kafirai a cikin zuciyarka ba a matsala babba ce wannan matsala babu babu kawance ci yana addinai da kaje suna faɗi shi yasa kullun nake gai kuskure ne a ce ministan addinai addini shi kadai na Allah shine musulunci babu wani addini bayan musulunci ina fata mun gane kar ka taba yarda a zuciyarka cewa wani addini bayan addinin musulunci shi ma za a iya yin shi na haka za ka halarci kiristocin za su bikinsu za ka halarci yan burin za su bikinsu za ka halarci wane ne in za su bikinsu masu bautar kaza da cewa wai kasa ta ba su lasisin su yi bauta abin da suke so wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne Allah ke shi mai kare fa in shakka idan mutum ya shakka ko tawaqqafa ya tawaqqufi ya tsaya ya dakata bai ce komai ba lam yuhram maluhu wala damuhu jinin shi da duke shi ba su haramta ba bi ma'ana shi fa ba musulmi bane ba wai ana nihin ku tashi ku yi ba ku kashe shi jinin shi ya halatta duke shi ta halatta shi ba mine ba kenan shi ba musulmi da a ce akwai daula muslima wadda jagora a cikinta musulmi ne musulunci ake zartarwa a ƙasa to hukuma sai ta zartar da hukunci a kanshi ba daidai kun mutane ba su yi ƙungiya su yi gurbi sana ya kan musulmi yan wasu kuma bayan mawanga da sunan jihadi ina fata an gani Allah ke shi mu kare mala ce fa bayyana bi zalika annahu la budda min i'tiqadi wujubi ibadati Allah wahdahu la sharika la sai bayyana ta hanyar hakan cewa ba makawa sai an kudurta wajabcin bautan Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa min al iqrar bi zalika i'tiqadan wa nutqan kuma wa min al min al iqrar na daga tabbatarwa bi zalika da hakan i'tiqadan ta hanyar kudirinka a zuci wa nutqan da firici a baki wala budda min alqiyam bi ubudati llahi wahda ba makawa sai an tsayi wurin bauta Allah shi kadai madaukakin sarki ta'atan lillahi dan yin da'a ga Allah wan qiyadan da jayuwa gare shi wala budda min albara'ati kuma ba makawa sai an barranta mimma yunafi dhalika i'tiqadan wa qawlan wa fi'la daga dukkan abin da ke kore bautan Allah ko ke kore gaskiyan bautan Allah ta bangaren kudiri ko magana ko aiki wala yatimmu dhalika illa bi mahabbatil qa'imina ko qa'imina bi tauhidillah hakan ba zai cika ba sai tare da so da kaunan wanda ke tsaye akan tauhidi wa muwalatihim da jibanta su da kaunarsu wa nusratihim da kuma taimaka musu wa bughdi wa bughdu ahlul kufri wa shirki wa mu'adatihim da kiyayyan ma'abutan kafirci da shirka da kuma yin adawa da su kaso musulmi yan wanka mummune yan wanka musulmi ma yasu yasu soyayya ta kan sha bamban wani mutumin kirki ne an shaide shi da alkhairi ba san shi da sharri ba mutum ne abid zahid ba san shi da kama kama ba za ka so shi fiye da wanda yana dan shan taba yana taba argila yana lido yana kusa yana sauran abubuwa kowa bambanci tsakaninsu za ka so mutum gwargwadon mi ɗaya a shida bautar shi ina fata mun gani yauwa to amma kafarai kam ba ka yi basu ba ka yi basu za ka ji ba ka san su ba ka kamnar su ba za ka taimake su akan musulmi ba ba za ka gaya musu sirrin musulmi ba haka mushrikai ma kuma za ka kulla adawa tsakankaninka da su da kiyayya shi yasa annabi ibrahim ya ce wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan har yaushe hatta tu'minu billahi wahda ina fata mun gane adawa da kiyayya da kyashi za ta faru tsakanin mu da ku har abada ya zuwa lokacin da za ku yi imani da Allah shi kadai wala yughni fi hadha al-maqam wala yughni fi hadha al-maqam al-alfaz al-mujarrada a wannan makamin lafazi kadai ba zai amfani ba dan kai lafazi da la ilaha illallah kadai baka aiki da abin da ta kumsa baka kafirce ma abin da ake bauta kuma ba Allah ba zai wadatu ba wala da'awi al-khaliya min al-haqiqa haka duk wata da'awa da ta wofinta daga haqiqa kawai ka faɗa da baki amma haqiqa ne ba gaskiya bane bal la budda an yatatabaqa al-ilmu والاعتقاد والقول والعمل دول أسامو الديديتو تكاني إلمي دا قدري دا مغانا دا أيكي فإن هذه الأشياء متلازمة سبو دا ودنا الأمر متلازمة سنة لزمت الجناني حدثكي ما تختلف واحد منها تخلفت البقية إذن أكرس وان إيدك تكنسو تصورا ما الرسس تارسكي تفيا دا الرسس ونن تكركة بيصورا سوما بابس wannan shine karshen wannan babin da sharhin malam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi da shi da malam duka Allah shi kansa ya gafarta musu mu kuma da muke da rayuwa yanzu in ta mu ta zo Allah cika mana da imani muna faɗa daidai Allah ya samu samu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana assalamu alaikum